rahmanir rahim su'alu tambaya ta saba'in da biyu kada da ju min allahi muna roƙo daga Allah suna min siyar sannan muna roƙo daga halararku an tuji bana an babu masa'il ansa daga wasu matsaloli wasu tambayoyi namu famin ha yana daga tambayoyin da muke da su a yanzu man nasiya wilda wanda ya mance wuridi hatta fata wa ɗauki har wakacin wuridin ya huce wata la wiridan ya aka karanta wani wuridin hal wajaba alayhi tartibu amma wajibi ne sai ya dawo ya yi na farkon sannan yi wanda ya dinnan koko ba dole ba ne
wa min ha yana daga tambayoyin namu a yanzu hal al wiridu ghayra gaiwun lazimi wuridin da ba lazimi ba ne yana da hukuncin wuridin da yake lazimi bi an ya tara da wa ɗauki shi ne yi ta harra da mokano a kirdaji wakaci gare shi ka waƙatin kamar lahi yadda ake kirda da wakaci ga lazimi amla ko ko ba ba ba sai an kirda da ba
wa idza kasurat tafili sai kuma wata matsala wadda ita ba yanzu a yau muhimmiya ce ba shine idan sirkitawa ya ya yawaita suna da daga yan uwa a zikiri wajen zikiri kamar wajen wazifa ya zama wannan suna da sauri wannan suna a hankali wasu ba haka kawai daga ga sai su make murya wasu su daga murya a ta yi a ringa cirkitawa ka ji ba waje ɗaya ake ba wanda haƙƙi a ce ana waje ɗaya to idan irin wannan ya yawa fasara kullu wa ya zama kowa yana bin son zuciyarsa wala yubali bil akhir baya kula da ɗaya wanda abin da ake nema in ma saurin ne da kai ta gaba da mai jinkirin murya ka sassauta saurin naka in jinkirin murya ce da kai ya zama za ku yi tare da mai saurin murya to ka ɗan ɗaga ka kokari ka riga ɗagawa dan dai ya zamo ana yi tare nan ya zamo ana yi a haɗe to amma in ya zama ana bin son zuciya ba a damu da yadda ɗayan yake ba ba hal ya juzu har ya juzu Daidai ne.
ya zilalati a wa- a- ga wanda yake muridi na tijjaniya in abu ya kai ga irin wannan matsayin an yaskura wa ya da kyale jama'ar ya je ya wazifarsa shi kadai ko ya zikirin juma'arsa shi kadai amla ko ko a'a ko da dai haka din ne a je dai a yi a cikin jama'ar
wa ma wannan tambaya kenan wa ma yake sai kuma wata hikimar tambayar menene hikimar farjan yankin da ake shimfiɗawa a wazifa in kulina kuma mubarak ce ana shimfiɗa shi ne don ya samu matuƙa a tsafta as-salatu to ai sai a ce al-mafruḍa sallah ta farilla ta fi cancanta ba a ce a shimfiɗa mata me yasa ba kwa shimfiɗa wa sallah amma ake shimfiɗawa a wazifa wa ma hikimatu subhati indana kuma tambaya ta gaba shine menene hikimar tsarin carbi namu li'annana la budda min ash-shafa'i fi subhati domin mu da yawa muna ganin cewa carbinmu sai ya zamo ɗari ƙwaya ɗari hamsin hamsin
wa gairuna yaqulu bil wanda suke ba tijjaniya suke ba suna ganin cewa a a carbi casin da tara za a sa mustadillan bi qawlil suna qalam kafa hujja akan abin da suke gani da faɗin wani malami wala budda ya hadha min imani subhatin tunazzimu ha wajra fahafiz alal mutiri wala budda ba makawa ya haza kai wannan mai muridin sufa mai bin mai san bin tafarkin sufaye min imani subhatin daga amfani da charbe tunazzimu ha da zaka shirya charbin naka wutiran ta zamo mara ba cika ba fahafiz ka alal kiyaye bisa cewa charbin naka ya zamo mara ba cika ba to yadda wanda yake nuna wa kenan ashe yin charbin ma cika kamar ba daidai bane kenan
wa bil hadisi inna ya zo a allaha hadisi kuma sai da aka bauja da hadisi da yake faɗa Allah mara ne yuhibbul witr yana son marantawa wa minha yana daga tambayoyin namu anna rajula yuhaddisu an-nas bi cewa hadisi akan samu mutum yana faɗa wa mutane hadisin manzo sallallahu alaihi wasallama wa huwa yalha alhali yana banna a wajen faɗar hadisin falu huwa to dakil shi dinnan ya shiga cikin umumin faɗin manzo sallallahu alaihi wasallama man kazaba duk wanda ya gada gare ne ƙarya ɗaya falyatabawwa ya maq'adahu tanadin min an-nar mazauni a wuta
aw ko kama kamar yadda manzo Allah ya faɗa ومن التكبير الذي يكون yana daga tambayoyin namu a a yanzu kabbarar da ake yayin dagawa daga sujjada ta في karshe ركعة a raka'a الأولى ta farko daga salatu tasbihi هل يرفع zai daga ne ya فيجلس zauna حتى sai dan يقول ya faɗa أو أو لا يقول koko ba zai faɗe shi ba حتى يستوي sai ya قائما daidaita a tsaye an gane abin da yake nufi saboda an ce in an ɗago ɗin za a fara zama a yi tasbihi a yi wannan tasbihin har goma sannan kuma a miƙe to yanzu sanda za a ɗago a zauna a yi tasbihin ne za a yi wannan kabbar ko ko a'a za a dago a zauna a yi tasbihin sannan in za a miƙe tsaye shine za a yi kabbar to shine mahallin tambayar tasa
wana da jumin sayi da izina kuma muna roƙo daga shugaba ya mana izini a cikin yin salatu tasbihin nan
wa man sallawa da hu salatu su wata tambayar kuma da muke da ita a yanzu shine wanda ya sallah shi kadai sallah asuba sun mashara fi tilawati sannan ya fara karanta wuridinsa na safe fa'iza bi sai ga jama'a wasu jama'a sun zo za su yi sallah asuba fa sallama a sai ya sallah tare da ita tunda an ce an so wanda ya sallah shi kadai ya sake in ya sami jama'a wa nuri bad i'adatul fardhi biha la magharibi faza'is ishan mutiruha
wa kammala wuri da hu sannan ya ƙara sauridinsa hal sahala hu zalika haka da daidai ne gare shi ko ba daidai ba da ya zo da ya sallar na tare da jama'a sai ya karasa abin da ya rage daga wurin nasa to haka din zai yi koko zai koma ne ya faro tun farko
wa min yana daga tambayoyin ma'anan anna man shara'a fi cewa ne hada shi wazifa wazifata tare da jama'a wa kaza da madau yanzu no sai aka fara ruwan sama ana ci wazifa sai ga ruwa
fa kafa an ayyar yasu su da da lahu lahu shay'un shay'un bi bi mahallihi malihi sai ta tsoron kawai wani abu ya ɓaci gare shi a inda yake da bishita danshi fa qama li sai tsatsa ya tashi don ya kare wannan abin daga danshin walan ma raja yayin da ya dawo da kalama sai ya aljama'a koma a wazifar tare da jama'ar nan fari ya atattu bima qara'a to ma'a shi yanzu abin da ya tare da su kafin ya je ya gyara kayan dasa ko ya ɗauke kayan dasa kan ruwa ya doka in ya zo aka ƙara siba zai lissafa da wannan an yasta'ani ko ko a'a fara zai yi abin da ya samu daga ƙarshe shi zai kan ɗauka ya samu
har ya sugu lil sai murid wata tambayar kuma ya halatta ga ɗan ɗarika tijjaniya talimu salati ya koyar da salatul fatih wal ko jawaa jauhara liman laman qawiya liman ƙauyar ja'uhu fi arziki ɗariƙa ga wanda yake kyakkyawan zaton zai karɓi ɗariƙa wani ba ɗan ɗariƙa ba ya zo wajen ka kai ɗan tijjani ya ce yana so ka koya masa salatu fati ka koya masa jawhara Ah, kana ganin alamar wannan zai karɓi ɗariƙa to ka iya tsayawa ka koya masa ko kuwa
al jawab amsa daga dukkan wannan tambayoyi al wiridul mansi li a kubawa wani da aka bai ce ana raba shi shi kaɗai wa ghairul lazimi la yasa yajibu- ba wajen tattartibi tsakanin wuridi da wuridi Eh, a iya yin na gobe ba a yi na yau ba don ka bance wuridin baraice da jiya to da ka yi da sada asibahi yau ba a ce da asibahi da ya ɓaci ba ai sai ka fara yin da jiya da baraice da ka bance sannan ka yi a'a ba haka ba ne
wa ghairul lazim wuridi wanda yake ba lazimi ba la yajibu ta'yinul waqti lahu ba dole ba ne a ayyana lokaci gare shi wa in kana huwa wani al-afdal afirala ko dai ga haka ɗin shi ya fi afirala ɗin shi ne labarin kana huwa ko da limin fasiri ne sunan kana mustasiri ne
liya abi da bizalika aura da huwa aukato da ya zama ya kiyaye wuridansa da haka ya kiyaye wa kutarsa
wa min shurudil ijtima'i yana daga sharuɗan haɗuwa wajen wazifa ittihadul lisan ya zama harshen ya ɗayanta sigar ta ɗayanta ka a zo wani ya ce shi salatul fati irin karin da ake a kaula hazai wasu ba su ce irin wanda ake a nan za za a ba daidai ba ne wannan ai iri ɗaya ai kari iri ɗaya wa in ta'addara zalika idan ba a samu wannan ba idan ba a samu haɗuwar harshen nan ba fal infiradu to mutum ya zauna ma shi kaɗai wazifar ya fi masa
wa nashrul izari da aka ce a buɗe mayafin nan a buɗe zanin nan yayin karanta jauhara amrun kas wani lamari ne na musamman li amrin kas don wani dalili na musamman wa li hikmati don wata bari hikima wadda yake ta cikakkiya wa ma yaqiluha illa al-alim illa iyaka wannan magana ce da masu hankali ake fadawa ba wanda yake fahimta ta illa alimuna sai masana wa man qama fil wazifati wanda ya tashi a wazifa bi fasadi shay'un min mali don bacin wani abu don gudun kada wani abu da dukiyarsa ya baci fa innahu yabna ya yabni bani ala ma alama ba fa'ala zai gini bisa abin da ya aikata wanda ya fara yi tare da yan uwa ba a ce ta zubi ba in ya zo ba zai rama haƙi ta ba tunda ita ya riga ya ta tare da yan uwa abin da aka tsere masa ne yanzu zai rama shi ne wai kari ma fata zai rama abin da ya tsere masa
wa subhatuna kamilatu mu carbin mu mu yan tijaniya cikakkiya ce ɗari ce hissan wa ma'a a fili haka nan a ma'ana ba tarbin da ake ambatan Allah da ita irin tarbin yan tijjaniya
ولا يناسب ba abin da ya dace damar da هذا tarbin mu sai ko ta zama cikakkiya وقول الساحر sahili ساحر.
tsakanin sahili da ka kawo a baya na sai cewa a yi tarbi tarbin da za ta zamo mara magana ce ingantacciya ولكل وجهته kowa kowa a abin da ya sa yana da tasa hujja wanda zai bi hujjarsa wanda suka ce a yi tarbin nan casa'in da tara suna da hujja su bi hujjarsu mu da muke ɗari muna da hujja mu bi hujjarmu
والمؤدس ينبغي ألا يكون bai faɗar للقرآن hadisin manzon Allah ya dace kai ya zama yana ɓanna ويجب عليه أن wajibi ne يتعلم a kansa ya العربية tsaya ya koyi larabci ko yadda su yi ma yake faɗa a alfiyarsa ta hadisi ya yace ya suyudi ya faɗi wannan a alfiyar hadisi fannahu wal lugatu haqqu man talab wa huwa min al afwahi la min al kutub
وإن عجز wa in ajaza idan ya kasa koyon larabcin فليترك ya التهديد bar faɗar hadisin وليقف ya tsaya عندما inda أدى iyakarsa take لئلا يكون من da suka zama daga wanda suka yi ta الأخسرين ayyuka taɓewa an yi abu da kirki amma ya zamo kai aka biyu الذين wanda ضل ayyukansu سعيهم ya suka ɓace إلى a آياتهم wannan rayuwa ta duniya وهم يا amma ɗauka suke cewa su dinnan suna kyautata ayyuka والتكبير يكون gabbara tana للآيات من kasancewa السجدة ne ya yi الأخيرة tagawa daga sujjada ta ƙarshe ولا يعيدها بعد in ya التكبير yi tasbihin da aka ce ya yi a zaune zai miƙe tsaye ba sai ya yi wata kabbara ba
و- وأفعلها وأفعلها.
وأفعلها nema izini ka ringa yin salatu tasbihi في كل a يوم kullum مرة sau ɗaya أو في كل أسبوع ko dukkan sati Au fi sau ɗaya kulli ko shahri.
duk wata marata Marata.
sau ɗaya بحسب الإمكان gwargwadon yadda ka samu dama shi yasa izinin da yace yana nema gashi ya samu to ومن صلى الصبح wanda ya sallaci asuba وقرأ ورده ya karanta wuridinsa وأعاد الصبح في ya الجماعة sake asuba a cikin jama'a فلا يعيد ba a sake ورده wuridin in har ya riga ya gama wuridin ya samu jama'a da za su yi wuridin ya sallar asuba ya bisa ya sallar asuba ba sai ya sake wuridin ba
و- و- وإلم كل من طلب منك شيئا آه.
و- وألم كل من kullum da طلب منك laushe ka شيئا koya wa duk wanda ya nemi wani abu daga gare ka min Min ma ma zakarta zakarta.
daga abin da ka ambata wanda ya ce yana so ka koya masa salatul fati ya zo ka koya masa wanda ya ce yana so ka koya masa jawhara ya zo ka koya masa wanda wajina bi du'a ilhayi muna roƙo ka ringa yi mana guzuri da kyakkyawar addu'a Eh, ka ringa yi mana guzuri da kyakkyawar addu'a ga shi an amsa tambayoyin ka duka kuma an ba ma an ma an nema ma izini Mhm. Ya Allah, akwai tambayoyi ne?
cewa assalatu sau biyu a masallaci yake yi wani hakan yana da kyau a to za a iya kira sallah a salatu sau biyu a masallaci ɗaya a ba daidai ba ne da za a iya jefa mutane a cikin rikici galibi mutane suna ɗaukar cewa a salatu ɗin da shi ne alamar fitowa alfijir to yanzu ba za a yi sau biyu sai a kasa gane wanne ne na daidai fitowa alfijir ba to to wanda ita ke da mata bai akan haka ne eh to
wannan wannan yin bacci ne a masallaci
to a- a yin bacci a cikin masallaci wasu malamai da yawa sun ce in wanda yake ba ne ba dan gari ba ba ne amma wanda yake dan gari ya bacci a masallaci suka ce akwai laifi yawa saboda dan gari ai ya iya zuwa gida in baccin yake ji ya baccin sa a gida sai kuma wannan a, wani durkul auta da bisul wahida da yau da kabirin fa wasa qa'ila mana ta ibnu rushd ko wato ibnu rushd cewa wanda ya riski mara daga sallah ta liman kamar ya riski raka'a uku a sallah da take raka'a hudu ko ya riski raka'a daya a sallah da take raka'a uku ko raka'a hudu ko raka'a biyu ma to biduni takbir in liman ya zauna ita yayi sallama zai miƙe to shi zai miƙe ne kawai sadada ba zai kabbara ba ba zai miƙe da kabbara ba fa wasa ƙa'ida kai wannan a matsayin ƙa'ida Eh, sai ƙara da shawar da rufuta shahudul akhiri murmu bi an ya goma duk takariri wanda ya zama wata ya ta ƙarshe kawai ya samu ko dai bai samu ka ko ɗaya ba tare da liman to wannan ilimin ya sallama shi ana bukatar in zai miƙe ya miƙe da- da kabbara Ah, wanda a wannan ka'ida ce wanda duk ya rike ya samu raka'a biyu tare da liman ko kasa da raka'a to sai rike da kabar shi ne gaba ɗaya shi ibn ashir ya haɗa ma ya faɗa a baiti ɗaya ko kabbara in hassara shaf'an aw aqal min raka'atin wasa wa in za ka hataman ko eh, to eh, kabbara in hassara shaf'an aw aqal min raka'atin wasa wa in za ka hataman alhamdulillah muka karanta fatiha ɗaya salatul fatiha uku Amin.